الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أعلم والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر ولتاتني بنظرة تقضي لنا بظفر
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ألم تر بك gani ba إلى الذين zuwa ga waɗannan nafaku da suka yi munafunci يقولون لإخوانهم suna ce ma ‘yan uwansu alladina kafaru wanda suka kafirce min ahlul kitabi na ma'abuta littafi wahum banu nadiri sune yahudawan banu nadiri wa ikhwanuhum da kuma ‘yan uwansu fil kufri cikin kafirci la'in la'in ukhrijtum wallahi in aka fidda ku min al-madinati daga madina la nakhrujanna ma'akum wallahi ni ma za mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan ba za mu bi wani mutum ba fi sabilanikum cikin taba cikin tabar da ku ba abadan har abada wa in qutiltum imma wallahi imma an yaƙe ku to lanan surannakum wallahi za mu taimaka muku wallahu ubangiji ya shahadu ya san innahum sulakadun makaryata ne ba abinda za su cika ciki لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا la ينصرون ya da kurji in ma an fita su wallahi an fita su la ya kurji na ma an ba za su yi tare da su ba wala in kutu kuma wallahi in an yaƙe su la ya su ba za su iya taimaka musu ba wala in nasaru mu ko da sun fita nan taimaka musu lai walluna ladbar za su juya baya ne na'am sun malayun saruna sannan ba za a taimake su ba ai yahudu su ne yahudawa لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون la'antum ku da kuke ganin na kan kudin nan to a shaddu rabatan ku kuka fi baya da tsoro fi ku kuka fi sanya tsoro fi su durin cikin kiradan su ayar munafiki na sune munafikai min Allah akan tsoron Allah wato sun fi tsoron ku akan tsoron ubangiji litafi da azabi dan shi Allah bai kamo yanzu to shi yasa aka fi jin tsoron mai kamawa yanzu yanzu zalika haka na faruwa ne bi annan saboda su kawamin mutane ne la yasqauna ba sa ganewa لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعضهم بينهم شديد تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون la yuqatilunakum yahuda ba za su yaƙe ku ba jami'a suna wuri guda tare illa fi qulan face tana cikin alqalil muhassanatin mai kewaya wato wata ke matsa- mai tsari ainin wara idirin wato bayan ka- bayan katangu ai surin su ne katangu bi annahu saboda su ai harban yakin su bainar ba sun kai yakin su bai nan da ke tsakaninsu shadidun mai tsanani ne ko da kuke ganin su kai haɗe banna ba kan su haɗe ba sai za a haɗu a yakin musulunci ne suke zama yan uwan juna amma da su da su ba sa ƙaunar juna da turawa da yahudawa ba sa ƙaunar juna amma in za a yaƙi musulunci to to yanzu yanzu nan da wancan da wancan za su zo su haɗu a kawo kari a zuwa yaƙi musulunci amma abin ban mamaki mun ga wata ƙasa tura sun faɗa mata sai musulmi ya rika kai ya haɗa kafaɗa da bature yana kai yana kai nashi gudunmawa don a rubuta wannan ƙasa ta musulunci amma su ba su yarda da hakan ba zon bai nau yakin da ke tsakaninsu shadidun mai tsanani ne tasibin kana da su jami'a wuri ɗaya suke haɗe suke wuri guda wa kulubun zuciyoyinsu duk da haɗuwan jikunkunan su zuciyoyinsu shatta rarrabe suke ai mutafarikatun mai rabuwa ce khilafar hisbani wato saɓanin zaton da ake yi zalika haka ya faru ne da annabi saboda su kawman mutane ne la yaqiluna ba sa hankaltar misalan irin su fi tarkil imani cikin barin imani kama kalin ladina min qablihim qariban zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim kama kalin ladina kamar waɗannan ne min qablihim da kika gabace su kariban ba dadewa ba suka wuce ai bi zamanin zamani karibin wanda yake kusa kusa wa ma'adu badrin sune mutanen badar minan mushriki na mushrikai raku sun tantili wa bala amrin musiban lamarin su ai hukumata hu azaban lamarin su fi duniya tun anan duniya min alqatil da kashewa wa gari da wani su shine riman cewa walahum azabun alim sannan kuma suna da wani azaba mai radadi ala kal akhirati ala akhirah ai musulun aidan musulun aidan hayyo misali irin su fi sama'ihim min almunafiqin cikin sauraron su ga munafikai wa tafalludihim da jinkirin su an gabanin mu gabanin musulmai zuwa yaki kama kalin shaytan min qalalihim sanjikiru falamma kafara qala inni bari'un min inni a'budu allaha
matsalin shaidani kawai misalin shaidan ne idza qala lil iz qala lil insani san da yace mutum ukfur kafirce ai ba komai ai ka meke ka sha dadin ka nan duniya ba wani tashin kiyama da za a yi in ma za a tashi kiyama shekara nawa ana faɗin za a tashi kiyama har yau ba ai ba da haka ka sha ka ka kawai ka meke ka ai na mutu a mutu kenan kawai inda ana dawowa mutum nawa ya ya ba duniya nawa kaga sun dawo falan ma ka bar san da ya kafirce kana sai shaitan da ya ga ya tsandau cikin rijiyar kabirci sai ce ni bari umar ka ba ruwana da kai ba ruwana da kai ba ruwana in ni azabu Allah wallahi ni kai ina da tsoron azaba Allah rabbul alamin ubangijin ka da kai yayi haka kadaba min dan ƙarya daga shi shaitan war ya andariya fa kana ibadahuma annahuma tudda khalidin fiha wa zalika zalim
kana akibatahu ma sai karshen su ya zama ai arabawi mai batawa wal muhwi da wanda aka batar to sai su zan annahu ma dukkan su bin nar suna cikin wuta khalidain suna masu dawama fiha a cikin ta wa zalika dawama a cikin wuta jazaa'ul zalimina sakamakon kafirai kenan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha
ittaqullaha ku dawwama kan jin tsoron Allah rai mai hankali waltan zurnabtun rai mai hankali ta rika duba ta gani ma kaddama tilgadin me za ta gabatar gobe kiyama ba kawai ka sha duniya ka rauna duniya duk abin da ka zamu karmur mutse su ba a lahira babu ruwa wannan to ka sani duniya matsayin kasuwa ce kuma kasuwa ka san ba ta kwana da yamma ta yi kowa ina ya nufa gida ko in har ka je kasuwa ka ga wani ɗayan mutum biyu ne ko dai mai mai gadi ko na biyu mahaukaci to da gani to haka duniya take to kana matsayin mai hankali gidan da wurin da ba kwana za ka yi ba ka buɗe rumfa ta mai da ita shago ka sa kayan alatu ka sa komai da komai saboda abokai a gane kai mai arziki ne a kasuwa amma ga gidanka can da an gita ana hangen matanka ka zama mai mahaukaci to wanda ji ya ba duniyar nan aminci ya buɗe kafa ya bu- ya miƙe kafafunsa ya yi dinga abubuwansa zai aikata aikin alkhairi a lahira to mahaukaci ne wannan don haka ka zauna da duk ka samu wani abu to ka tabbatar ka san dama dai duk abin da ya zo hannunka in ma naka in ma na waninka abin da ya zo hannunka ka ci ka sha to shi ne naka kai sutura shi ne naka wanda kai aikin alhairi shi ne naka na gobe kiyama can za ka je ka iske shi ka iske amma talibinsa wanda kauka bari misali ne kawai to ko da wasu ka samu kuɗi to ka tabbatar ka kasa su uku guda buƙatarka guda lahirarka guda kuma shine sai ka san abin da za ka aje don yau da kullum amma ba ka aje su duka ba ba kuma ka kashe su duka ba ka cinye a'a ka ci ka sha ka kuma aje ka yi aikin alkhairi shine za ka yi gina gine gidanka a lahira gobe kiyama misali sallah da kake yi da abuwa da kake yi gidaje ne kake saye teguna ne kake saye to me ya amfanin sayan tegi ba ginawa kaga bai da amfani ko mi ta yi dugu dugu dai ba za ka je ka aje kayan ka a tegi ba nan naka ne ko dole to wato ayyuka na alkhairi za ka shesa ubangiji ya ce amanu wa amilu salihati shi imani zai sai ma tegi zai sai ma tegi ne zai sai ma gida ne to gida in ba fanacar ya gidan da yake in ba kaya abe da ma'ana ko to ayyuka da kake yi na alkhairi jefaccen jefaccen jefaccen su ne za ka je ka iske su gidajen da sun cika da kayayyaki da kayan alatu da shuke-shuke da komai da abinci na jin daɗi wannan aikin alkhairi da kake yi to shi ne ke cika gidanka to da amma ka ci gaba da sallah eh lallai allah zai baka amma lallai aikin alhaini nan shine zai raye gidanka idan haka a kula da duk ka samu wani abu to kakka zama kakka kundume shi ka ci gaba bayan Allah saura kuma in ajewa za ka yi kana da maka aje ka aje yau in ta rikice ka ga sai a ɗauko wancan sai ya zama mai amfani a wannan rana Dorai ta yi tuna ta yi duba ta ga me za ta gabatar ga gobe kiyama wata kulla ku ji tsoron Allah inna Allah ubangiji khabirun macikin sani ne bi mata amalun da abin da kuke aikatawa.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Wala ta kunu kar ku zama kamar kakallabi na kamar waɗannan nasullaha da suka kyala Allah ai kada ku da'ata wasu gababbin Allah fa an sahum amzan shi kuma jewa masu mantuwa kawuna ai ya gaji mu na su gabatar da khairan alkhairi da hagaran su ulaika wadannan humul fasiquna sune fasikai لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاعلون
la yastawi ashabun nari yan wuta ba za su taba zama ɗaya ba wa ashabul jannati da yan aljanna dan kawo ashabul jannati yan aljanna humul fa'izuna su masu rabauta ne لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولو أنزلنا هذا القرآن دا زام سوكا جوانا القرآن على جبل أكام وندوزي ما كما يدى مكا سوكا جسيغا متن ولا رأيته والله دا كاغا دوتنا خاشعا ينا ميتا مي جن أورو إرن نلدى دي دا كالكان تدكي متصدعا مي تتاقيوا من خشية الله يزمد سورون أبنجي wa tilka al-amsalu al-mazkuratu wadannan misalai da ake ta ambata muku nazarbaha muna sanya ta ne linnasi ga mutane mu jawo hankalin su lallan ko cewa su ya tafakkaru na sa yi tunani su dawo fa yuminuna su kawo mama hanya ta imani هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم huwa Allah shi dai ubangiji da muke ta kiran ku ku bauta ma ku bauta ma allazi shine wanda la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi alimul gaibi masanin abin da ke koye wa shahadatu da abin da ke bayyane ai asirri a koye wal alaniyatu da bayyane huwa rahman shine mai rahama da ta gama kowa da kowa a nan duniya arrahim kuma wanda ya rawa da tausayin da yake yake banci mu'minai a lahira والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
ko wallahu shi ne dai shi ne dai Allah nan wanda yake Allahu ubangijin nan da Allah zai da ba ba wanda yake ba wanda la ilaha illa huwa ba wani ubangiji in ba shi ba al-malik wanda ya mallaki kowa da komai al-qudus mai yawan tsarki ai at-tahir mai tsarkakuwa amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi ba ai da ko kishi ko ko tawaya assalamu kuma kubutacce wato kubutacce ai duk salamatu ma bucin kubuta ne minan nakaisu daga tauyaye tauyaye almu'minu kuma wanda yake mai gaskatawa ai almusaddiqu mai gaskata rusulahu manzannin manzanninsa da halqil mu'jizati da halittar mu'jiza lahum gare su almuhaimin ko mahalarci domin haimana ne yuhaiminu idza kana raqiba in ya zan mai kula ala shay'i ga abu ai a shahidu mahalarci ala ibadi ga bayansa bi amalin tare da ayyukansu al'azizu mai ƙarfi aljabbaru wanda yake sanya abin da yake so a yi ko ba daɗi a yi shi ai jabar halkahu ya tilasta ma halittarsa alama arada akan abin da shi ya nufi su ko ba su nufi ba dole su koma inda ya nufi yuridu abdi wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu bawa na yana da yana da nufin da yake yi ni ma yana da nufi to ya sani ba nufin da zai tabbata in ba nawa ba to aljabbaru kenan ko kuma aljabbaru mai gyara ga halittarsa kamar irin dori haka in bawa ya kare ta arzikinsa shi zai dora shi in imanin mutum ya kare shi zai dora shi ko ko karewan ma ta zahiri in ya kare Allah ke dora shi almutakabbir mai girma amma la yayiku ga abinda bai dace ba bihi da shi subhanallahi ai nazza'a nafsuhu ubangiji ya tsarkake kansa amma ya shirku na bi ga abin da suke tara shi da shi والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم huwa Allah shi dai ubangiji dai al-khaliq shine mahalici al-baru mai kaga abinda bai taba gani wani yayi ba ai al-mashu mai kagawa min al-adam daga rashi al-musawwir mai suranta kowa da komai lawal asma'ul husna yana da sunaye kyawawa at-tis'atu wat-tis'una 99 al-warid da al-hadithu wanda hadisi ya zo da su yusabbihu lahu ma fis samawati duk abin da ke cikin samai wal ardi da kasai suna tsarkake ubangiji wa huwa shi ubangiji al aziz mabwayi ne al hakim mai hikima ne ta kaddama ya gabata awwala ha farkon sura suratul mumtahanati madaniyatun wa ayatun akhlaqu al-ayat suratul mumtahanati suratul mumtahana kenan madaniyatun madina ta sauka wa hiya salasa asharata ayatan ita aya ce goma sha uku بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم إن كنتم خرجتم
suka yi imani da Allah la tattakhidhu ku daina rikon aduwi makiyina wa aduwakum makiyanku ai ku fara makata kafiran maka ku daina rikan su auliya a masoya tulquna da kuke sadar da ki sadarwa ilaihim gare su bil mawaddati da soyayya to haka ya faru ne kasadan nabi sallallahu alaihi wasallam gazwahum wato annabi yayi nufin ya kasu allazina asarahu ilaikum wato waɗannan da suka ɓoye sirrinsu suka zo suka abu faɗi abin da ya faɗi ko suka ɓoye suka kawo muku a ɓoye to annabi da ya nufin ya gasu to shine wawarra to kasadar nabi sallallahu alaihi wasallam gawamu wato annabi ya nufin ya gasu ne allazi asarrahu ilaikum waɗannan da suka ɓoye asirinsa zuwa gare ku wawarra sai ya tauriya bi hunainin sai ce zai je zai je hunaini yaki wato ya boye inda zai je yakin to sai wani da aka annabi ya faɗi wannan zance sai ya sauya maza maza ya rubuta takarda saboda mai mutanen maka akwai ƴaƴansa ciki akwai matansa ya gudu ya wuyi jira ne don dole ya bar to shi kuma bai da dangi a makka ba irin sauran bayin da bayin saban da suka yi hijira bane sun ban dangin su da sauran wani karkace nasu suna hannunsu to sai ya ji tsoro in an je an fada ma maka to da dukiyarsa da yayansa duka za su halaka to shine sai ya rubuta takarda ga abin da kenan ga abin da kenan kafin takardar nan ta kai to Allah ya aiko juri ne zai faɗa ma annabi akwai wani fa ya buɗe sirrinka ai maza maza a tarbo shi annabi sai ya kira ya ce maza ku je akwai wata mata tana can ya kira tura su aliyu je akwai wata mata ta ta hanyar maka ku je ku kama ta akwai takarda a hannunta da wani da wani bawa na Allah ya rubuta yana nufin sanar da mutanen maka zan yake su a yi maza maza a ja an so ta dama ta sa ta a cikin gashin kanta suka yi sauri ko suka suka cin mata ya yi kiro ba mu takarda yake ce Allah ya ci ba ta da wani ki ba mu in ba ki ba mu fa za mu za mu sun jirɗake ba abin da ya dame mu yayi ya sai ne to zai ga dai da gaske ne da kaga da gaske ne sai ta kwancar ka dan kwale ta sai ta dawo ta kada sai ta miko musu daga garza ta kama annabi annabi na gani sai ga wanda ya wannan aiki to amma shi ba ya nufi da nufin rida bane ko ko ya nufi a'a shi iyakan hanzari shi kenan to shine wannan aya ta sauka ku daina koya soyayya zuwa gare su wanda ke bainaku tsakanin ko bainahum da su to ka taba wanda ya wannan wasiƙa haɗib ibn abi balta'ata shi sunan shi kenan haɗib dan abu balta'ata da ya rubuta kitaban wasiƙa ilayhim zuwa gare su zalika da wannan abin da annabi ke nufi me yasa limalahu dan abin da ke gare shi idan ga mutanen makka min al auladi na yaya wal ahli da iyalai al mushrikina mushrikai to fassarar da hun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nemi dawo wasiƙan nan mimman arsalahu daga wanda shi hatibu ya aika takardar na ma wuce shi bi ilamin lahi ta'ala saboda sanarwa ubangiji lahu ga annabi zalika da haka wa qaba to kuma da Allah da annabi ya ga wasiƙa ya karanta ya ce me ya ga wannan ya kawo handari wa kabila wa kabila udra habiba sai annabi ya karbi hannun shi ya ɗauki nan fi cikin dana a cikin abin da ya rubuta wa kad kafaru to ana faɗa ma irin su haɗin ne cewa sun wa kafirce bima ja'akum da abin da ya zo muku min alhaqi na gaskiya ai dinul islam shine addinin musulunci wal qur'an da qur'ani ai na'am yakhrujuna yakhrujuna rasula ku tuna wasu ne suka yi ta fitar da manzo wa iyakum haddaku suka fitar da ku min makka daga makka bita diyiqikum bita diyiqihim saboda kuntata wa alaikum gare ku to an tuminu me dalilin suka yi maku haka wai dan cewa kun yi imani ai la ajla an amantu dan kun yi imani billahi da Allah rabbiku ubangijinku shi yasa suka maku haka to in kuntum in kun kasance harantum kun fito jihadan dan yaki ne fi sabili cikin dauka dini na wabta ga marzati da kuma neman yadda ta to wa jawabu sharti to jawabu sharti din nan dalla alaihi ma kallu abinda ya gabata la tattatu aduwi wa aduwakum to shine jawabu sharti ai fala tattatu kakkurike su auliya'a masoya tusirruna ilayhim kuna koya sirranku a sirran annabi zuwa gare su bil mawajjati kuna koya soyayya a gare su wa ana alamu to ku sani tare da cewa ni fa na san ni ma- ina sane me ma aka fayyatun da abinda kuka koye wa ma alantun da kuka bay- abinda kuka bayyana dan ko inda ban sani ba da ba tona asiri ba wa man yaf'alu minkum duk wanda ya sake aikata irin wannan cikin ku ai israra khayb khabarin nabi ko ya zancen annabi da ilayin zuwa ga kafirai to fa qabbala wannan ya bace masawa as-sabili tsakiya hanya ko ko hanyar shiriya ai aka sa'a ya kuskure dariqal haqi hanya dariqal huda hanyar shiriya wasawa'u abinda ake ce masawa'u fil asli a lugha al-wasatu tsakiya abu
إن يسمعوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
abin da ya sa muka ce maku haka in ya kuma in sun samu rabauta bikum da ku to ya kunu lakum za su zama muku ada an makiya wa yabsudu su shimfiɗa aidiyahum hannuwansu ilaikum da gare zuwa gare ku bil qatl da kisa wa darbi da sara wa alsinatan kuma su shimfiɗa hannuwansu bisu da mugunta ai shine bisab da zagi wa shatmi da dai zagi ko kuma dariya wawadu sun yi burin ina ma a ce lauta kuma kun kafirce irin su to haka suke so لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يبسط بينهم والله بما تعملون بصير
in dan zumunta ko dan yaya kuka aikata haka to lan tanfa'akum arhamukum zumuntarku ba za ta amfane ku ba wala auladukum wala ƴaƴanku almushrikuna mushrikai allazina waɗannan li'ajalihim dan su ne asarartum kuka koye alhabar labarin annabi to ba za su wadatar da ku komi ba min al'azabi daga azaba Allah til akhirati al akhirah yawmal qiyamati ranar qiyama ma yufsalu za a rabe bainakum tsakanin ku wa bainahum da tsakanin su fatakununa fil jannati ku kasance a aljanna wa musukun fi jumlatil na kuffari za su zama cikin jumlar kafirai fin nari cikin wuta wallahu ubangiji basirun mai gani ne bima ta'maluna abin da kuke aikatawa فإن كانت لكم إخوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
kad kanat lakum uswatun ko iswatun duka yana zuwa koyi ya kasance a gare ku hasanatun mai kyau bi ibrahima cikin annabi ibrahim ai bihi da shi kaulan wajen fada wa filan da aiki walladina ma'ahu da wanda ke tare da annabi ibrahim min almu'minina na mu'minai iz qalu san da suka ce da kaumin ga mutanen su mushrikai inna bara'u mu ba ku batattu muke to jam'u bari'in jam'i ne na bari'u kazarifin minkum masu kubuta ne daga gare ku wa min ma ta'budun kun mun kubuta daga abinda kuke bauta ma min dunillahi na wani Allah kafarna bikum mu kan mun yi musu mun ki ku ga abinda kuke aikatawa wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal bagaba'u gaba da kiyayya ta taba ta bayyana tsakanin mu da ku na'am abadan har abada to an ce ku koyi da annabi Ibrahim a cikin haka hatta tuminu to ku ba za mu rabu da ku ba za mu daina kiyayya da gaba da ku ba har abada har sai kun yi imani billahi da Allah wahdahu shi kadai to nan ku yi koyi da annabi Ibrahima illa qaula Ibrahima in banda fada annabi Ibrahim la abi daga gababansa cewa la astagfiranna la astagfiranna laka zan bi dan ma ka gafara ta ubangiji to musannan min uswatu ai falaita lakum ta'ati to nan kan ba magana koyi da ku ba ba ba ku dama ku koyi da annabi ibrahim a nan a wannan wuri ba da an tattakiru shine ku rika neman gabara lil kufari ga iyayen ku kafirai wa qawluhu wa qawluhu sai kuma fadarsa da cewa wa ma amliku laka min allahi bani ya mallaka mallaka maka da wani abu ma ma amliku laka min shay'in ba ni iya mallaka mallaka maka wani abu min Allah daga azaba Allah wa thawabi da da ladansa to kanabi nan yayi alkunya ne an cewa Allah wucewa shi la yamliku lahu bai mallaka mai komi ba gairal istighfari in ba istighfari ba to shine to nan ma kafi koyi da shi qul faman yamliku na'am wa in kana min kana bihi ya yi alkunya bihi da shi ne an annawa cewa shi la yin duk lahu bai mallaka masa wani abu gairar istighfari in ba istighfari ba to huwa mabniyun alayhi shi ma mai abin ginawa ne akan shi mustasna shi ma abin togiya ne min haythu al-murad minhu tabagiran da abin nufi a wajensa wa in kana min haythu zahiri ko da ya kasance ta bangaren zahirinsa mimma ya ta'assa ya ta'assa bihi yana daga abin da za a yi koyi a cikinsa ga zahirinsa to kul sai ka ce fa man yamliku lakum min Allahi shay'an to wato wa zai mallaka maku wani abu daga azaba Allah to wasu gifaru isu gifara annabi Ibrahim lahu ga babansa qabla an ya bayyana lahu kafin ya bayyana masa ne annahu shi baban nan nasa aduwwun lillahi makiyin Allah ne kama zakarahu kamar yadda ubangiji ya faɗe shi fi bara'ata a surar bara'a wabbana ya ubangijinmu alaika tawakkalna gare ka muka amintu wa ilaika anabna mun koma zuwa gare ka wa ilaika almasir makoma tana gare ka ne min qaulil khalili to wannan duk yana daga cikin wato zancen annabi Ibrahim wa man ma'u da wanda ke tare shi ai kalu sun ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna kada ka sanya mu fitnatan fitna lil ladina kafaru ga wanda suka kafirce ai la tuzhiru la tuzhiru la tuzhiruhum alaina kakkarin jayar da su akan mu fa yazunnu sai su da tan annahu su alal haqi suke kan gaskiya fa yaftatanu fa yaftatanu kaga sai su fitinu ai tarhaba uqulan wato ka tafiyar da hankulan su tafi bina da mu wa gafir lana kai gafara gare mu rabbana ya ubangijinmu innaka kai ubangijinmu anta kai dai ubangijinmu al-azizu kai marin da mabwayi ne al-hakimu mai hikima fi mulki ka cikin mulkinka wasu ni'ika da aikinka لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد
لقد كان لكم في يا أمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم واتو أسوة hasanatun koyi mai kyau ya tabbata lakum gare ku ya ummata muhammadin ya kuwa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to jawabu kasanin wato kasanin wato jawabin wani rantsuwa ne mukaddara abin kaddatawa to fihim cikin su uleman kana ga wanda ya kasance yarjullaha yana kaunar ubangiji wal yawmal akhir kuma yana kaunar wato ranar lahira ai ya kafo ma yana tsoron ubangiji da lahira aw ya zanna sawabu koko yana da tanzan samun lada in yayi aikin alkhairi wal iqaba da azaba in yayi mugun aiki wa man yatawalla wanda duk ya bidire da koko wa man yatawalla wanda duk yayi soyayya da kafirai da an yi wali al kufara shine ya kulla soyayya da kafirai fa inna allah ubangiji huwal gani shi mawadaci ne ba gare shi shi da yayi abuta da kafiran ba an halki halittar sama kakab allah ya wadace daga barinta alhamidu kuma abun yabo ne da ahli ba'ati ga mazowadinsa Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina alaykum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim ku yi hakuri ku daina boye soyayya da su tunda ko da kuka jama hana ku in kun yi hakuri asallahu nan kusa Allah ya kusa an yi da alabai na kuma sai yana tsakanin ku wa bainal ladina adaikum wanda kuka yi mai minum da gare su to min ku fara makata na kafiran maka ya sanya mawaddatan soyayya wato kuka rage kuka kiyayya da su min ku fara na kafiran maka da'atan dan bi lillahi ta'ala ga Allah madaukaki to tunda kun bi Allah da yace ku daina soyayya da su kuka bari to ya kusa nan gaba ubangiji ya sanya mawaddatan soyayya da an yi hajiyar shi ne shiryar da su lil imani zuwa ga imani fa yasiru lakum awliya kun ga nan sun zama soyayya a gare ku wallahu shi ko ubangiji kadirin mai iko ne ala zalika kan haka wa kad fa'ala ya koyi haka din ba da fate makata bayan bude maka wallahu ubangiji gafuru mai yawan gafara ne lahum gare su yana gafarta ma talafa abin da ya wuce rahimun mai jinkai ne bihim ga mu'minai لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين la yanhaakum Allah ba wai ubangiji yana hana kona ga kowa da kowa ba a cikin halin ladina ga waɗanda yake lam yuqatilukum ba su yaƙe ku wa min al-kuffari na kafirai fi dini cikin addini bai hana ku soyayya da su ba kuma ya zan fala walam yukhrijukum ba su fitar da ku ba min diyarikum daga gidajenku to bai hana an tabarruhun ku masu alhairi ba wa tuqsidu ku aikata adalci ilayhim zuwa gare su ayata takabu ku yanke hukunci ilayhim zuwa gare su bilkis da adalci wa hada shi ma wannan qabla al-amr kafin umurni ne bi jihadin da fara yakar su inna allah ubangiji yuhibbu al-muqsitin yana son masu adalci إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على
ma yanhaakum Allahu iyaka inda ubangiji yake hana ku soyayya anil ladina ga waɗannan da qatalukum suka yaƙe ku fi dini cikin addini wa akhrajukum suka kuma fitar da ku min diyarikum daga gidajenku wa zaharu suka yi taimako ala ikhrajikum da ta fitar da ku to shine ya hana an tuwallon ku kulla soyayya da su wa man yatawallahum duk wanda ya kulla soyayya da su fa ulaika waɗannan humuz zalimuna sune azzalimai يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنفقوا بئس بالكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا قوم سكا إيماني ده الله إذا جاءكم المؤمنات إن مؤمني ماتا سنزو مكو بألسنتهن ده هرسننسو مهاجرات سنا ما سين هجرة من الكفار ده كافرين بعد الصلح بعهم باين صلح ده أكيك ده كافرين في الهديبية هديبية ala anna cewa man ja'a minhum duk wanda ya zo da daga kafirai ilal mu'minina zuwa ga mu'minai yuratu za a mayar da su makka kuka yadda to famtahinu hunna ku jarrabe su bil halifi da rantsuwa annahunna cewa su ma kharajna ba su hito ba illa daga matan sai kwadayi fil islam cikin musulunci shi kadai yasa sai hijira la bugudan baki ba sun bata da mazajensu ne dan su fashe haushi ga mazajensu suka ce bari in gudu in yi madina ai ran shi zai kara baci to ba dan wannan ba la bugudan ba idan ki ba la azwaji na ga mazajensu al-kuffar kafirai wala ishqan ba kuma dan bege ba a akwai wani masoyinta ya yi hijira ita kuma ba ta iya zama ba da shi ba ta tashi da bambaka ta je madina dan ta iske shi to shi ma ba dan wannan ba a ta hijira ne dan Allah saboda Allah kamar yadda ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكها فهجرته إلى ما هاجر إليه to idan hijira ne dan Allah ba dan gudun mijinta da ke maka ba ta rabu da shi dan ta fashe haushi ba dan kuma dan ta je ta cimma wani dan abokin begenta ba wanda take son shi ta cimma shi a Madina ba a ta yi hijira ne dan Allah kawai to idan aka samu haka nan to a karbe su kaza kana sallallahu alaihi wala iskan ba dan bege bali rijalin ga wadansu mazaje min almuslimi na musulmai kaza kana sallallahu alaihi wasallam haka nan annabi ya kasance wa halifuhunna yana ba su rantsuwa Allahu alam Allah shine dai masani da imanihinna abinda suka koye a zuciyarsu na imani fa yana alimtumuhunna in kun sakankance ai zanantumuna wato kun sakankance su bil halifa da yin rantsuwan nan kuka same su mu'minatin mu'minai fala tarji'uhunna to kada ku mai da su ilal kufar zuwa kafa zuwa kafire dan me la hunna hilul lahum su matan da suka imani ba su halarci su zauna karkashin kafirai ba wala wala hum yahilluna lahunna haka su kafiran ba su zama halatta ba su zama halal ga mata mu musulmai su zauna da su ba wa atuhum to in an haka ta faru to ku ba su ai odol ku fara ku bai wa katarai azwajahunna tsofaffin mazajen matan da suka wa hijira to ku ba su ma an fago abin da suka kashe alaihinna ga matan nan da suka wa hijira min al-muhuri na sadakai wala dunaha alaikum to daga nan ba laifi a gare ku an tanki hukunna ku aure su amma da sharti da sharadin aure sadaki wali shaidu idza ataytumuhunna idan kun ba su ujurahunna sadakansu wala tumsiku to kar ku riko bi ismil kawafiri da isman nan ta kafirai ai zaujatukum matanku da kuka da kuka baro suna kafirai to in sun zo to ka ku ci ai dama mata ta ce likatai islamikum dan yankewa islamin musuluncinku laha da ita matan nan duk matar da mijinta ya musulunta to in dai kafira ce daga nan har ta idda mata shi ce amma da ta idda ta gama idda ba ta musulunta ba an raba tsakaninsu awon lahiƙatu ko kuma wanda masu riska lil mashirki na ga mashirkai murtaddatin suna masu yin ridda liƙaɗe saboda yankewa isma aure wato liƙaɗe don yankewar irtidadihinna yin riddarsu to ta yanke nikahafin aurenku bisharɗi shi ma da sharaɗinsa wasu ku nemi ku tambayi ma an fakatun abinda kuka kashe alaihina ga aurensu min al-muhuri na sadakai fi suratul irtidadi ta sura yin ridda da suka yi mimman tazawwajna na waɗanda suka aure su can makka min al-kufari na kafirai wala yasalu su ma kafiran suna iya tambayan ma an faku abinda suka kashe alal muhajirati akan matan da suka yi hijira kama ta kaddama kamar yadda ya gabata annabi cewa su yutuna yutuna a ba su abin da suka kashe zalikun wannan da bayani da muka yi muku hukumun layi hukuncin Allah kenan ya kuma bainakum da yake yin hukunci tsakanin ku bihi da shi wallahu ubangiji alimun masani ne hakimin mai hikima wa in sadakum shay'un min azwajikum ila al-wafti fa'adun fa'adun ladina ta'alatu wa dum
fatakum shay'un haka in wani abu ya kuce muku min azwajikum na matanku wahidatin ɗaya ce ba ka tara ko fiye da ko fiye da ɗaya min hunna na mata masu ridda aw shay'un ko wani abu min muhurihinna na sadakansu bi zahabi da gudu ila al-kufari zuwa kafirai murtaddatin suna masu yin ridda fa aqabtu Allah da ikon sai ba ku dama kuka je kuka yi masu hukuma ai fa ga zautun kuka yaƙe su waganimtun kuka kwaso ribar yaƙi daga gare su a ciki ma akwai matan ku da suka yi ridda an kamo su a cikin ribar ribatattun yaƙi to in sun zo Allah ya ce fa'atul ladina zahabat azwajuhum azwajuhum ku baiwa waɗannan da matansu suka tafi suka gudu da barinsu wanda an zo da su minar ganima cikin ganima to ku ba su misali ma an faku misalin abinda suka kashe lifawati saboda kucewarsu alaihim gare su min jihatil kufari ta huskar kafir kafirai wadda kulla ku ji tsoron ubangiji allazi wanda an tumku mu'minuna masu imani ne bihi da shi wa qad fa'ala al mu'minuna muminai ko sun aikata ma umiru abin da aka umarce su bihi da shi min al-ijai na bayarwa lil kufari kafirai wal mu'minin da mu'minai sun martaba hada hukum sannan wannan hukunci aka dauke shi ya ayyuhan nabi'u idza ja'a al-mu'minatu yubayyinaka ala allahi yurkina lillahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minatu idan ma mu'minai mata sun zo maka yubayi'unaka suna neman shabba da kai ala Allah ya shirkina billahi shay'an ba za su tara wani Allah ba za su tara wani abu ga bautar ubangiji wala ya shirkina ba za su yi sata ba wala ya zinina ba za su yi zina ba wala ya katunna aulada wanda ba za su kashe 'ya'yansu ba kama kana yaf'alu kama yadda ya kasance ana yi fil jahiliyyati a zamanin jahiliyya min wa'dil banati na rufe 'ya'ya mata da ransu ai dabna inna sune rufe su a haya'an suna da rai khawfal ari dan tsoron dariya wal faqr da talauci wala ya ci da kuma suka yi alƙawarin ba za su zo ba bi bautanin da wani kire yabdari na da za su kira shi mai baina aidihinna wato a gabansu ta gaban hannuwansu arjulihinna da kafafunsu aibu waladin da wani da malkudin abin tsintuwa binisbati da dangata shi ila zauji zuwa ga mijin da suke tare da shi to wawa sifa an sifanta shi bisbatil waladi sifar da alhaqiqi na haqiqa fa innal umma ai ita uwa idza wada'at in za a sanda za idza wada'a in ta haife shi aisa kada yana faduwa ne bai ne daiha gabanta wa bai tsakanin hannuwanta wani jilaiha da kafafunta to sannan wala ya asinaka kuma suka yi alkawalin ba za su saba maka ba fi ta ili ma'arufin cikin aikata wani abin da yake sananne aihuwa ma wa faka ba'atan lahi shine abin da ya dace majin Allah ka tarkin niyahati ka bar kamar barin kukan mutuwa watan zai ki siyari da kekke ta tufayin bakin ciki ya sauka wajen su'uri da datsa gasussuka wa shakil jairi da kyakketa riga wa hamshil wani da ƙwadarar fuska a ta kyautarta to dan tsananin bakin ciki to in sun zo da sun ɗauki alƙawarin ba za su waɗannan abubuwa ba to fa bai hinna karbi shabbas fa'ala zalika annabi ko ya faɗa ya aikata haka sallallahu alaihi wasallam bil qawli da faɗa wa lam yusafih wahidatan minhunna bai yi musafa da ɗaya daga cikin su ba da haka duk mukaddamin da haka yana ba da dariƙa yana yana kai sa da mace to ya take ya sauki da hanyar shari'a wal sakatu lahunna allah ka bi dan masu gafara ubangiji inna allah ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai يا أيها الذين آمنوا لا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ya ayyuha alladhina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah la tatawallaw kakkun soyayya da kauman mutanen da yake gazaban lahu alaihim Allah ya yi fushi gare su humul yahudu su ne yahudawa su ƙarya isu sun yanke kauna min lakinta daga lahira ai min sawabiha sun yanke kauna daga ladan lahira ma iqanim tare da tabbatar wa su biha afaita li'inadim dan tsaurin kansu ne ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ilmihim tare da sanin su bi sirki da gaskiya annabi to sun yanke kauna kama ya izal kuffaru kama yadda kafirai suka yanke kauna alka'inuna wanda zai kasance masu kasancewa min ashabil quburi daga mazowa kaburbura ay almakaburina abun sawa cikin kabari sun yanke min khairil akhirati yanke kauna daga alkhairil lahira idh tu'rabu alaihim dan za a bijiro masu maqa'idun wato wuraren zaman su min aljannati na aljanna law law kanu amanu da ka ce sun kasance sun imani to ga gidansu amma yanzu zai kafi ce ba nasu bane wa ma yasiru sannan kuma a nuna musu abin da za su zama ilaihi zuwa gare shi minan nari na wuta kaga ai sun yanke kauna da wancan gida na aljanna ko to haka kafirai haka kafiran da ke kan tudu suka yanke kauna daga salladar ubangiji
سورة الصف مكية وهي أربع عشرة آية
suratu safi surar safi kenan makiyatun marka ta sauka au madaniyatun koko ta madina ce wa ya arba asharata ayatan ita aya goma sha hudu ce بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai sabbaha lillahi ya tsarkake ubangiji aina zahu ya tsarkake shi fallamu lamdin nan ta lillahi mazidatun qari ne waji'a kuma an zo bima da aka ce ma fi samawati duna man ba a ce wanda ba ba a ce man ba to daga tagaliban dalin jayawa ne lil aksar ga mafi yawa وهو العزيز شو بنجي مبواي ne fi mulki a cikin mulkin sa alhakin mai hikima ne fi sani cikin aikin sa يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ya ayyuha alladhina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah lima taquluna dan me kuke fadi fi talabil jihad a cikin neman yaki kuke fadin ma la tafa'aluna abinda ba za ku aikata ba iz in hazantum bi odin dan gashi kun nemi yakin yakin kuma ya zo ba an yakin badar ba mutum an kashe mutum saba'in na kafirai an kama saba'in kuma waɗansu goma sha suka yi shahada to da kuma wanda suka je badar suka je badar din nan irin yabo da Allah yake musu da girmamawa da masu alƙawarin shiga aljanna komai suka aikata ba zai hana su shiga aljanna ba to wanda ba su samu haka nan ba sai suka kauna Allah su ma ya kawo wani yaƙi wanda haka za su ma su samu haka to gashi Allah ya kawo umu ga kuma kun arce ya kenan kabura ya girma makatan wajen zunubi inda Allah wajen zargi inda Allah a wajen Allah an ta kulu ku rika faɗin ma la taf'alu na abin da ba za ku yi ba إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
inna Allah ubangiji yuhibbu alladhi yuhibbu yana so ayyan sur yana taimako wa yukrima yana girmama alladhina yuqatiluna wannan da suke tsayawa wurin yaki fi sabili cikin daukaka addinin musulunci saffan suna mayin masu yin sahu sahu dalilin kiran sura kenan suratul safi ka annam sai ka ce su bunyanin gini ne marsusun mai damfara da juna a yi mulzakun abin ɗanfara babu sashinsa ila ba'adin zuwa sashi sabitin kuma matabbaci
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين wa zakartuna idh qala musa sanda nan musa ya ce da kaumi ga mutanensa ya kaumi ya ku mutane na lama tuduna ni dan me kuke cuta na qala hu cutar da suke masa saqalu sun ce innahu ada ada adamu wato shi mai kayan maza ne ai mun tafi fil kesiyati wato marinansa kumbararru ne shine gwaiwa kenan walaysa kadhalika kuma alhali ba haka bane wai dan bai wanka a rafi cikin taro irin yadda jahilan muke yi shine ai ba wani abu yasa bai wanka cikin jama'a ba sai dan yana da kayan maza ne shi yasa to Allah da jarabarsa wata ran dai ya nuna masa bai da kayan mazan ya je ya tuka kayan shi ya dora akan wani dutse yana wanka sai dutsen nan sai arce da kayan annabi Musa sai kama bin shi ya dutse kaya na ya dutse kaya na Allah bai tsayar da dutsen nan ba sai tsakiyar tsakiyar jama'a annabi Musa kuma yana kuce kuji ba Allah da bawan shi kenan isasshen bawa ne fa Allah ya haka to wallahi ka zama cikin tsoro manzo ne mursali ne ulul azmi kuma yana daga cikin wanda suke magana da Allah wace daraja ce annabi Musa bai samu ba amma a matsayinsa na annabin Allah kaga abin da Allah ya jarrabe shi da shi yana bin dutsen nan Allah bai tsaye da dutsen nan ba har sai da kai jama'a ya kai tsakiyar jama'a suka gane cewa bai da kayan maza da haka mai Allah ya ce mai annabi ya ce mafificin samun jarabawa a wajen Allah annabawa sannan mai bi masu sannan mai bi masu da aka duk jarabawa da ka ka samu kanka to ka daina ganin kakka ga laifin Allah an jarabi wanda yi ka imani da fiye da abin da aka jarabe ka yanzu dai ba annabi Musa ba ko kai dai nan daga daga cikin mu na a ce an gashi an jarabe shi da bisa guntu da rana face face ai wannan abu bala'i ba za a manta da shi ba saboda Allah bala tana annabin Allah wa ka ta'lamuna na'am walaysa kadhalika da kuma ta cewa ba mai kayan mazan bane wa kazzabu sun karyata annabi Musa wa qad ta'lamuna haqiqa kun san cewa annani ne rasulullahi manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku falamma zagu yayin da suka karkace ai adilu suka karkace anil haƙiƙa bin gaskiya bi iza'ihi saboda cutar da suke ma annabi Musa abagallahu shi ma Allah sai karkatar da kuluban zuwa zuciyoyin su amalaha ya karkatar da ita anil huda ga yin shari'a ala waqti bisa daidai da ma kaddara daidai da ma kaddara ubangiji ya kaddarta shi til azal tun azal da mahalla ya azal Allah ya kaddara haka to kuma gashi ya tabbata Allah Ubangiji la ya hadi baya shirya da alƙawarin mutane alfasiki na kafirai fi ilmi a cikin saninsa.
Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر
وذكرتنا إذ قال عيسى ابن مريم سائلا عيسى بن مريم يا بني إسرائيل يا أبو يهود lam yaqul ya qaumi nan shi bai ce ya ku mutane na ba kamar da sauran annabawa ke faɗi la'annahu bin shi annabi Isa lam yakun lahu lam yakun lahu fihim qarabatun ba shi da zumunta a cikin yahudawa sai ce inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku musaddiqan mai gaskatawa lima baina dai ga abin da ya gabace ni mina taurati na taura wa mubashiran kuma ina muku albishir ni rasulin da manzon da yake ya ji min ba'adi zai zo bayana ismuhu ga ma sunan shi ahmadu kala ta'ala sai ubangiji ya ce falan ma ja'ahu ahmadu yayin da ahmadin ya zo ma alkufar kafirai bil bayyinati da ayoyi mabayyana wal alamati da alamomi kalu sai suka ce hada ai almaji'u bihi abin nan da ya zo da shi sirrin sirri ne wa fi qira'atin wata qira'a sahirun wato shi mai zuwa da shi shi ne wato mai sihiri annabi kenan ai aljaibi mai zuwa da qur'anin nan shi ne mai sihiri kuma mubinun mabayyani
فمن له ممن افتري على الله الكذب وهو يدعي الى الاسلام
da babu wani mutum ɗaya azlamu mafi tsananin za mafi tsananin zalunci mimman ittara wa irin wanda ya kiri alkaziba ƙarya alallahi ga Allah binisbati shariki da danganta abokin tarayya ga Allah walwaladi da jingina da ilaihi zuwa ga Allah to wa wasafa wa wasfi da kuma sifanta ayati ayoyin Allah bi sirri cewa sihiri ne to ba wanda yake wannan zalunci wa kuma alhali shi yura ana kiran shi ila islami zuwa ga musulunci wallahu ubangiji la yahdi baya shiryar da alƙawamin mutane azzalimi na kafirai يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون yuridun suna nufi ne da yadda dan su bice nuran layi hasken ubangiji ai shara'u shara'a sawa barayi na da hujjojinsa bi afwahim ai da qawadin da zantuttukan su da suke cewa innahu shahirun qur'ani sihiri ne wa shahirun waka ne wa kahanatun bokanci ne to wallahi ubangiji mutumin mai bayyanar da nurahu haskensa ne ko ko mutum nurihi mai bayyanawar haskensa ne ولو كره الكافرون كودا كافرين في ذلك هكا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل- كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله شيني وانده يقوم عن زنس بالهدى لشريع ودين الهك دا دين قسيا ليظهره دين يرين جايد شيء على الدين كله أكن دكان الديني أي جميع الأديان دكان الديني المقت- المخالفة ميسابة له قا الدين المسلمين ولو كره المشركون كودا مشركي سنك ذلك هكا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah hala adullukum bani shiryar da ku ba ala tijaratin bisa kasuwancin da yake tunjikum za ta tserar da ku ko ko tunajjikum za ta tsatserar da ku min azabin daga wani azaba alimin mai radadi baka nan sai ka ce su kalu sun ce na'am Allah sanadda mu baka sai Allah ya ce tuminuna billahi na farko ne ku dawama akan imani da Allah wa rasulihi da manzansa wata jahiluna ku rika yaƙi fi sabilillah ke ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku zalikum dawama akan jin imani da akan imani da Allah da manzansa da yin yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah da dukiyarku da kawunanku khairul lakum shi yafi gare ku amma fa in kuntum in kun kasance ta alamuna kun san ana wucewa khairu lakum sai bi gare ku to fa'alu ku ci gaba da aikata shi يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
ya gasar jawabu shartin muqaddar wato jawabin sharti muqaddar muqaddar ai in taf'alu in kun aikata shi to ya gafir lakum ubangiji zai gafarta muku dhunubakum dhunubanku wa yudkhilkum ya shigar da ku jannatin aljannatan da tajri min tahtiha al-anhar quramu da suke gudana ta karkashin su wa masakin da gidaje tayyibatan kyawawa masu dadin zama fi jannatin a cikin jannatin adnin a cikin aljannar zama ذلك samun haka alfawzu rabo kenan al'azimu mai girma وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب wayutukum sanna ya ba وبشر المؤمنين wayutukum sanna ya ba ku ni'matan wata ni'matan ukhra wata ni'ma daban tuhibuna wadda kuke santa nasrun shine taimako min Allah daga ubangiji wa fatun da fata yi qaribun kusa mai zuwa kusa kusa wa bashiril mu'minina kai ma mu'minai bishara bin nasr da samun taimakon nan wal fatahi da fatahi يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ساهرين
ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah kunu ku zamo ansaran lillahi masu taimako dan Allah lidinihi ai ga dinin ga addinin Allah wa fi qira'atin wa fi qira'a bil idafati ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran lahi ku zan mataimaka Allah kama kala kama yadda bade idan kai zuwa ƙarshe al ma'ana ma'ana kama kana al hawariyuna kamar yadda hawariyawa suka zama kazalika haka su ne sabon annabi isa kenan addalu mai shirewa alayhi a kansa kala ce kala isa ibn maryama dan isa dan maryam ya ce lil hawariyi na ga hawariyawa manan sariya ila allah suwaye masu taimako na zuwa ga allah ai minar ansari wato yana daga lansaru ne ai allazi ne kunu na ma'i wanda za su kasance tare da ni mutawajjihan ina mai fuskantuwa ila nusratin lahi zuwa taimakon ubangiji qala al-hawariyuna hawariyawa suka ce na numu an mu ne ansarun lahi mai taimakon ubangiji to al-hawariyuna abin da ake nufi da hawariyawa asiya wa isa wato sabon annabi isa wato masoyansa na gaskiya wahum awwalu sune farkon man amana bihi wanda ya fara imani da shi wa kanu sun kasance isnai ashara rajulan mutum goma sha biyu to in ka to mina shida aka ce hawariyuna min al hawari da daga hawaru ne menene hawaru wa huwa al bayadul khalis shine tataccen fari wakila aka ce kanu kasarina sun kasance yan wanki da guga ne yuhawwiruna siyaba suna mai da tufaye fari ayyu bayyiduna suna mai da ita farare to dalilin da yasa aka kira su hawariyawa kenan fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wani yanki daga banu isra'ila suka yi imani da isa da annabi isa wa qalu suka ce innahu abdullahi lalle kan abdul bawa ne na allah rufe aka daga shi ila sama zuwa ga sama muminai kenan wa kabar ta'ifati waɗansu kuma jankin suka kazince likaulin dan cewarsu innahu isa ibn lahi dan allah ne rafa'u ya dauki abinsa ilaihi zuwa gare shi shi kenan fakatata lati ta'ifata ne jama'un nan suka kama yaƙar juna da musulma da kafira fa ayyarna ubangiji ce sai muka karfafe allazina amanu wanda suka yi imani min ta'ifatain daga jama'a can biyu masu yaƙi ala aduwihim bisa makiyansu ai a ta'ifati ka'ifa jama'a alkafira ta kafirai fa asbahu sai mu'minai suka zama zahiri na masu rinjaya alhamdulillah
صل على محمد يا رب العالمين